الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 22 ga watan safar shekara ta 1438 bayan hijirar mu za Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 22 ga watan 11 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna sulamul usul ila mabahisi ilmin usul fi tauhidillahi wa tibai rasul na shekul imam hafiz ibn ahmad ibn ali alhakami rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am to shi dai mutum ya maida roƙo sana'a wannan haramun ne baya halatta ma'ana mutum ya zama ɗan maula ya ga wannan ya tambaye shi ya ga wannan ya roƙe shi wannan sakamakon shi a ranar kiyama zai tashi kwarangwal shi ne fuskar da shi ba tsoka kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana haka sakamako na biyu duk wanda yake roƙon jama'a alhali yana da wadata misali me ake nihi da wadata yana da sana'ar da zai iya zuwa ya je yi ko kuma yana da wadata yake neman yake roƙon jama'a don da yawaita ma kansa dukiya wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sun da cewa garushin wutar jahannama ne yake roƙo tashi ta rage ya kankanta ma kansa ko ya yawaita amma in har bukata ta kama lalle ba laifi mutum yana iya roƙon gwargwadon iya abin da zai yi bukatunsa kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yana cewa roƙo na halatta ga mutum hudu sanda cewa kadai roƙo yana halatta ga mutum hudu shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano su na daga cikinsu shine mutumin da musiba ta hallakar da dukiyarsa ma'ana mutumin da yana da dukiya ya zamanto dukiyar ta hallaka ya talauce har ya kai a cikin jama'a akan faɗa ana cewa wani fa ya shiga cikin mawuyacin hali to za Allah ya ce wannan shi ma ya halatta ya yi roƙo har ya samu gwargwadon iya abin da zai wadata haka da mutumin da ya ɗau wani nauyi kamar misali mutum biyu ne suka samu rashin tsuntuwa wani na da wani haƙƙi akan wani sai ka ɗau nauyi ka ce kai ka biya kamar irin yadda larabawa tun a jahiliya yadda suke katse duk wani rikici idan ya kasance ko kisan kai ne ko wani abu ne sai su ce sun ɗau nauyin diya to wannan wanda ya ɗauki nauyin diya shi ma roƙo ya halatta gare shi har ya samu gwargwadon iya abin da zai sauke wannan nauyi da ya ɗaukan makansa kansa don haka dai a takaice abin da muke so mu sani lalle baya halatta mumini ya mai da roƙo sana'a an gane ko ma'ana kana da ƙarfin da zaka je kai wata sana'a ko kana da wato wadata ma'ana ba bukata ba ce ta kama ka to baya halatta ya zama tun mutum ya rinda roƙon jama'a saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi mubayi'a da shi akan cewa ba za su roƙi wani ba wani abu har ya kai wani daga cikin sahabbai yana kan raƙuminsa bulalar shi za ta faɗo amma ba zai ce ba wani mai komin zai durkusar da wannan raƙumin ya san ku ya ya ɗauki bulalar in ya so kuma ya tada raƙumin ya hau da haka dai a takaice baya halatta mutum ya mai da roƙo sana'a amma in har bukata ta kama to ba laifi mutum yana iya roƙa na'am
addu'a da ake ma wannan cikin ruwan binne shi idan ka tashi ka tsaya ya kan Allah ya sani kula ko duk inda kake kana yi
duk inda mutum yake yana iya yin addu'a misali wai addu'a bayan ganin gama binne mamaci amma abin da ya fi dacewa mutum ya fuskanci alkibla kamar yadda wato a sallah aka fuskantar da mu zuwa ga alkibla to haka ita ma addu'a wato alkibla ake buƙatar mutum ya fuskanta amma in ya kasance ba halin da zaka fuskanci alƙibla to ko ina kana iya fuskanta ka yi mamaci addu'a na'am
malam kamar misal a cikin sallah masallaci ya cika kamar na haka babu wurin da za a yi ja nan gaban masallaci ya dace a yi ko mutum ya yi haƙura shiga gaban liman baya halatta sai da uzuri menene uzuri kasancewar bayansa babu gunda mutum zai tsaya masallaci ya cika dole sai gaban liman wannan uzuri ne wanda yake ba da damar mutum ya yi sallah gaban liman amma matukar akwai mahallin da zai tsaya bayan liman to baya halatta ya shiga gaban liman domin duk wanda ya shiga gaban liman da ganganci ya yi sallah ba shi da sallah Alright. saboda sharaɗin koyi da liman ya zamanto kana ganin limami ko kana ganin mamun da suke koyi da shi to wanda ya shiga gaban liman shi da wa yake koyi don haka malamai sun tabbatar da bin sallah ta hanyar sauti kadai ba ka ganin liman ba ka ganin mamun da suke tare da liman to wani mutum ba shi da sallah na'am in dai sahu ne ya sadu har da zuwa komin yawansa to wannan babu matsala amma ya kasance a gaban liman kai gaban liman kake ba ka ganin liman ba ka ganin mamun da suke koyi da liman to wannan shine kwata-kwata mutum baya da sallah amma komin yawan sahu a bayan liman ko da ya kai dubu to wannan shi babu matsala saboda sahu na biyu yana kallon na farko na uku yana kallon na biyu na hudu yana kallon na uku to haka ne har zuwa karshen kenan sahu wannan shi babu matsala amma shiga gaban liman shine ke da kwai matsala domin duk wanda ya shiga gaban liman baya da sallah kamar yadda ibn abdulbar ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala a cikin littafinsa al-istizkar a ƙarƙashin hadisin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi kusan da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi maza Allah ya ce kada ku saba masa to kaga wanda ya shiga gaban liman da waye ke koyi shi baya ganin limami baya ganin mamun da suke koyi da shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama fasalin da ke bayani game da hakikalin dawo da kuma iya hukubar da musulunci ya shar'anta ga ɗan dabo shine ma'ana a sare masa wuya a sare masa kai domin ya zama datti a ban ƙasa cewa kuma yana daga dabo shine wato ilimi na taurari ilimi na taurari game da sanin abin da zai wakana a ban ƙasa na alkhairi ko sharri to wannan shi ma dabo ne amma ilimin taurari na sanin kudu da arewa gabas da yamma da sanin lokata wannan matsayin shi halak ne an gane ko mutum ya sani taurari domin ya gane cewa gabas aka dosa ko kudu ko arewa kamar yadda alamomi ne waɗanda suke samawiya na matafiya a cikin teku a cikin duhun dare ko waɗanda suke tafiya a cikin dokar daji sahara bayan da za a yi su gane inda aka dosa gabas ake ko yamma ake sai ta hanyar taurari shine ubangiji ta'ala yake cewa wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr kuma haka ya faɗa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun shi ne sai ce wa zikiru uquwati man saddaqa kahina wato da ambatan uquwar wanda ya gaskata dan diba domin aka ce alkahin shine mai ba da labari game da kai cewa abu kaza ya yi ko ba zai yi ba ko kuma kaza za a yi to wannan shine ake kira da kahin kenan boka shine bacitukan da malam ya zo mana da su a ƙarshe ke cewa wa man yusaddiq kahinan faqad kafar bima ata bihi rasulul mu'tabar duk wanda ya gaskata dan diba tabbas wato ya kafirce ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shine yace faqad kafara tabbas ya kafirce bima atabihi rasulu game da abinda manzo al-mutabar wanda yake abun lura wanda Allah ya aiko shi a matsayin manzo to tabbas ya kafirce masa bayani ya gabata hadisi na cikin sahihu muslim duk wanda ya je ma dan diba ya yi masa tambaya ya nema ya diba masa to sallah ta kwana arba'in ba a karba idan ku ya gaskata shi game da wannan diba da ya masa wanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tabbas ya kafirce ma abinda aka saukar ma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake cikin sunani abi dawud shine ya ce man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faƙad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ji ma arraf arraf wato ta gama ta rabu tsakanin shi da boka shi galibi arraf wato yakan yi wani surkulle sai ya bada labari ana zuwa wajen shi ya bada labari kamar in wani abu ya bace ya ce ayi waje kaza waje kaza za a same shi da sauransu shi kuma kahin shine wanda yake bada labarin abin da zai zo ma'ana ya ce kaza ya waka kaza zai wakana ko kuma kaza ba zai wakana ba to shine ce duk wanda ya je ma dan diba dai a takaice ya gaskata shi game da abin da ya faɗa masa to tabbas ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi fasali na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجمع معنا حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فالصلاة جاءت على جميعه المشتمل الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادري ما قد نكل أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالقروة الوثقى التي لا تنفصل وثانيا إقامة الصلاة وثالثا تأدية الزكاة والرابع الصيام فاسمع واتبع والخامس الحج على من يستطيع فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا malam Allah ya ji kansa ke faɗa wato wannan fasli ne wanda ya kunshi ma'anar hadisin jibril almashhur wanda kuma hadisi ne wanda ya ɗaukaka yara da manya jama'a ta musulmi sun san da shi an gane ko fi ta'alimi da dina wato hadisin da ya zo wato game da karantar da mu addini gaba ɗayansa shi wannan hadisi ya shahara ne da cewa hadisu jibril domin jibrilu ne alaihi salam ya zo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan tambayoyi tambayoyi ne waɗanda suka kai ƙarshe a wajen mahimmanci wanda a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayar Umar cewa ka san wane ne ya zo ke tambaya umar ya ce allahu wa rasuluhu alam allah da manzansa su suka fi kowa sanin sani game da wanda ya zo ya yi wannan tambayoyi maza allah sai ya ce masa fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum san da cewa jibrilu ne alaihi salam takanas ya zo dan ya karantar da ku addinin to shi yasa malamai suke kiran shi da hadisu jibril shine yace yajma'u ma'ana hadisi jibril al-mashhur fi ta'lim ad-din wato wannan fasli ne wanda ya kunshi ma'anar hadisin jibril hadisin da ya shahara manya da yara daga cikin musulmi kowa ya san sa hadisin da ya zo game da karantar da mu addini shine malam sai ce wa annahu yanqasimu ila salasi maratib wato shi addini ya kasu zuwa martabobi guda uku ma'ana martaba ce ɗaya bayan ɗaya har zuwa martaba idan aka ce maratib jami ne na martaba martaba kenan matsayi wanda yake na daraja to shi musulunci mataki-mataki ne har zuwa matakai guda uku wanda kowanne daga cikinsu gaba da gabanta ne sai ya ce al'islam wato martaba ta farko shine musulunci wal iman martaba ta biyu shine imani wal ihsan martaba ta uku shine kyautatawa sai ce wa bayani arkani kullum minha tare da bayanin wato ginshikan kowace martaba daga cikin martabobin nan guda uku kenan a takaice waɗannan martabobi na addini guda uku wato shine wannan fasili ya kunsa hadisin jibril dai hadisi ne sananne kamar yadda muka yi bayani hadisin na cikin sahihu muslim kamar yadda umar allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa bainama na hannu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam za ta yau izbala alaina rajulun shadidu bayadu siyab shadidu sawadi sha'ar لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن, عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه ف- فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العادة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قلت يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال يا عمر أتدري من السائل أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وهكا wannan hadisi jibrilu alaihi salam wata rana ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar yake cewa muna zazzaune kai tsaye kawai sai muka ga wani mutum ya hudu ba tare da mun tantance ba wannan mutum ya ce shadidu ga yawon siyam yana da tsananin farin tufafi ma'ana tufafinsa tufafi ne farare kan ya ce shadidu sawadi sha'ar sannan kuma mai tsananin bakin gashi gashin kansa da gashin gemunsa gaba ɗayansa baki lut ne babu wata hurgura tare da shi la yura alaihi atharu safar babu wani wato gurbi na bulaguro a jikinsa ma'ana wata alama ta gajiya ko wata kura ya ce wannan ba ko wannan mutum da ya zo sai har sai da ya zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna fa asna da rukubataihi ila rukubataihi ya dangana gwiwoyin shi da gwiwoyin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa wada akaffaihi ala fakizaihi ya dora tafukansa wato akan cinyoyinsa cinyoyinsa nashi na kanshi ko na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai riwaya da ta tabbatar da cewa tafukan hannunsa kan ciyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora menene hikima ƙara fadda sau ne domin wato sahabbai su bado hankalinsu su ji menene zai tambaya saboda idan mutum ya zo da abu wanda yake bako zaka ga kowa ya tattara hankalinsa ya ga cewa menene yake nufi to shi yasa da ya zo mazaunin ya zauna sai da ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zaune ya dangana gwiwoyin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya dora tafukan hannunsa akan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙara badda sau sai ya ce ya Muhammad maimakon ya ce ya Rasulullah ko ya ce ya Nabi Allah ko ya ce ya Abul Qasim sai ya ce ya Muhammad dan larawa dan su fahimci cewa irin waɗannan ƙauyawan ne suka zo su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya shine a lokacin nan sai ce ya rasulullahi ba ni labari game da musulunci menene hakikaninsa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano masa waɗannan ginshikai guda biyar kalimar shahada tsaye da sallah bayar da zakka azumi na ramadan hajji sannan kuma ya tambaya game da rukunin imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano masa sannan ya tambaya game da al-ihsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata masa sannan kuma ya tambaya game da cewa yaushe ne alkiyama za ta tabbata maza Allah ya ce masa da mai tambayar da shi wanda ake tambayar ba wanda ya san yaushe ne alkiyama za ta tabbata ya ce tun da haka ne to a bani labari game da alamominta wanda in na gani zan tabbata cewa kiyama ta kusanta shi ne maza Allah ya zano masa cewa baiwa za ta haifi uwar gidiyarta me ake nihi da wannan kalima malamai suka ce rashin da'a ta 'ya'ya ga mahaifa da ke kasancewa a ƙarshen zamani alama ce daga cikin alamomin alkiyama za ka ga mafi yawan 'ya'ya ba sa da'a ga mahaifansu sannan kuma baiwa za ta wannan shine ya ce kuma za ka ga waɗanda suke talakawa marasa takalma tsiraitattu makiyayen dabobi suna tsawaita gini to a lokacin nan sai ya juya bayan ya juya ya tafi shi ne a lokacin nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama umar yake cewa na zauna iya zamani mai tsawo shi ne a wata riwaya aka ce gwargwadon kwana uku maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya umar shin ka san wane ne ya zo ya tambaya ya ce a a lokacin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ai jibrilu ne ya zo wato domin ya karantar da ku addinin to wannan hadisi abin da ya kunsa gaba daya shine malam ya waƙe mana a cikin wannan baiti za mu ga gaba dayan abin da hadisin ya kunsa bayani ɗaya bayan daya to shi anan wato wato malam yake cewa ilam wato kai sani bi annad dina wato shi musulunci an gane ko bi annad dina cewa shi wannan addini wato qaulun wa amal wato fada ne da aiki abinda ake nihi da addini a nan shine addinin da Allah ya turo manzanninsa da shi kuma ya saukar da littattafai ya yadda da wannan addini a matsayin addini ga duk halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke cikin ƙasai kuma ya yi umarnin cewa kada a bauta masa sai ta hanyar wannan addini kuma ya yi alkawalin a ranar kiyama babu wani wanda zai same shi da wani addini ya karɓa masa in ba musulunci ba kuma Allah ya nuna mana cewa ba kowa ba zai kyamaci wannan addini sai wanda ya wautar da kansa kamar yadda ya ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa kuma ya nuna mana cewa babu wanda ya fi kyawun addini sama da wanda ya rungumi wannan musulunci wanda ya rungumi wannan musulunci shine ya fi kowa kyawun addini wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba millata ibrahima hanifa shi na nan malam yace ilam yace ya kai dan uwana kai sani bi annad dina wato shi musulunci qaulun malam yace fada ce ta zuciya da halishi wa amal kuma aiki ne na zuciya da harshe da sauran gabbai kina wannan kamar yadda magabata suke fada game da imani in aka ce imani me ake nihi da imani sai su ce qaulun wa amal fada ne da aiki to abin da ma da yake nufi da addini a nan imani kenan shine yace qaulun wa amal fada ce da aiki kenan idan muka ɗauki kalima ta farko da yace qaulun fada ce to wannan fada ce da zuciya kuma fada ce da harshe kenan mun samu biyu anan sai yace wa amalun kuma sannan aiki ne kenan aiki ne da zuciya sannan kuma da sauran gabbai sauran gabbai kenan harshe da sauran gabakuwa na jiki don haka dai a takaice shi musulunci ya kunshi al'amura guda hudu farko kenan qaulul qalb fada wadda take ta zuciya me ake nihi da fada ta zuciya shine gasgatawa da sakankancewa game da duk abin da Allah ya fada da duk abin da manzon sa ya fada wannan kalima ta shahada da mutum ya furta ta to ya zamanto an samu yaƙini a zuciyarsa babu kokonto bai da miskala zarra game da wannan kalima don haka ubangiji ta'ala ya faɗa inna malmu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus sadiqun ubangiji ta'ala ya ce inna malmu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi kusan da cewa kadai muminai na hakika su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sun malam yartabu sannan ba su yi kokonto game da imaninsu kaga a shayi da cayin sun malam yartabu sannan ba su yi kokonto ba don haka ita magana ta imani ba a buƙatar kokonto dari da misalin zarra yaƙini ake son a samu dari saman dari da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah wato yaqinan min qalbihi ko kuma wa qalbuhu muqinan dakhala aljanna aw kama qala manzon Allah ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah zuciyarsa tana mai sakankancewa to makomace ita ce aljanna to shine yace aulun faɗa kenan faɗa ta zuciya me ake nihi da faɗa ta zuciya shine samun yaƙini dari saman dari mutum ya gaskata wannan kalima da ya furta sannan akwai kaulun lisan al'amari na biyu kenan faɗa ta halishi faɗa ta halishe shine ya zamanto harshenka ya faɗi wannan kalima ko da mutum ya yarda da wannan kalima ya amince mata da zuciyarsa ya gaskata ta to idan bai furta ta da harshensa to ba a kiransa musulmi duk wanda ya kudirce gaskiyar wannan kalima girman kai ya hana shi ya faɗi wannan kalima to wannan makomarsa wuta ce gaskatawar da yi da zuciyarsa wannan ba zai amfane shi ba kamar yadda kafiran makka mushirkan makka sun tabbatar da gaskiya ta kalima ta la ilaha illallah amma girman kai ya hana su faɗa shi ne ubangiji ta'ala ke faɗa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun ubangiji ta'ala yace domin sun kasance a rayuwarsu ta duniya idan an ce da su ku ce la ilaha illallah yastakbirun ubangiji ta'ala ya ce girman kai suke ba sa fada amma sun tabbata kalimar kalima ce ta gaskiya kamar yadda abu dalib amin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin waƙarsa da yake rerawa yana cewa walaƙad alimtu bi anna dina muhammadin من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مدينا yake cewa tabbas na yi sani na tabbata addinin da Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo da shi shine fiyayyen dukkan wani addini da yayin adam duk wani addini a ban kasa to wannan addini shi yake sama da shi yace in ba dan zargi na jama'a ko jin tsoron Allah wadai a ce na yi raki na yi kashin haƙuri ya ce wallahi da ka same ni na mi kauya na karɓi wannan addini to haka sun tabbata wannan addini shine fiyayyen addini amma mi ya hana su su bi wannan addini shine girman kai to shine a nan kenan sai an samu ƙaunin lisan kenan farko ƙaunin lisan mutum ya furta wannan kalima ta la ilaha illallah da haka manzo Allah yake cewa man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah haka kuma a hadisi ingantacce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah yace an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun ce la ilaha illallah kenan sai sun furta wannan kalima da halishin su kaga kenan qaulul lisan a samu harshe ya fada bayan harshe ya fada sannan a samu qaulul qalb fada ta zuciya menene fada ta zuciya shine yaqini sakankancewa da yarda ɗari saman ɗari game da wannan kalima da mutum ya fada da harshensa sannan al'amari na uku shine wato amal shine amalul qalb akwai amalul qalb akwai kuma amalul lisan wal jawari aiki na zuciya wato shine tsarkake wannan kalima wannan kalima da ka faɗa ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan kalima da ka faɗa to a samu tsarkakewa a zuciyarka ya zamanto yanda ka furta ka ce babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face allan da ya halicci halittu to a samu tsarkake wannan ibada da ka yadda da ita ka amince ta cewa duk wani abu mai sunan ibada allah ne kaɗai ya cancanta a sarrafa masa duk abin da za ka aikata na ibada ya zama doka idan shi kuma a samu kauna game da wannan kalima akan duk wani abin da kake so a rayuwarka sannan a samu meka wuya ka zama rakumi da akala game da duk abin da wannan kalima ta kunsa sannan kuma a samu dogaro ga ubangiji subhanahu wata'ala ka meka masa wuka da nama akan duk wani lamari da ka sa gaba a rayuwarka ta duniya da makomarka lahira wannan shine ake kira da amalul qalb kenan kenan amalul qalb shine tsarkake wannan kalima an gane ko duk abin da zaka yi na ibada ka yi shi dan Allah dan neman sakamakon sa a gobe kiyama ka kaunaci wannan kalima sama da duk wani abin da kake kauna sannan ka me ka wuya ka zama tura kumi da akala sannan al'amari na hudu shine amalul lisani wal jawari aiki na harshe da sauran gabbai idan aka ce aiki na halshe shine duk abin da baya iya kasancewa sai ta hanyar halshe yanzu misali karatun alkur'ani karatun alkur'ani aiki ne ibada ce shin tana iya kasancewa da wata gaba in ba harshe ba sai da harshe haka sauran azkar wanda aka shar'anta mana irin su tasbihi irin su fadar walhamdulillah irin su hailala irin su takbir da addu'a da roƙon gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala da sauran al'amura waɗanda ba sa yiwuwa sai ta hanyar harshe wannan ana kiran shi kenan amalul lisan aiki na harshe sannan akwai aiki waɗanda suke na sauran gabbai wanda su ma ba sa kasancewa sai ta hanyar wannan gabbai misali tsayuwa a cikin sallah irin su ruku'u irin su sujada irin yanda mutum zai taka ya tafi wurin da Allah yake so yake yarda haka misali da hajji da sauran ayyuka na ibada kaga waɗannan dukkan su ba sa kasancewa sai da sai da sauran gabbai to don haka malamai suke cewa al'imanu ƙaunin wa amal ko su ce addinu ƙaunin wa amal in aka ce addinu ƙaunin wa amal ana nihi imani faɗa ne da aiki wannan shine aƙidar ahlus sunna wal jama'a ko kuma ka ce al'imanu ƙaunin bin lisani wa atikadun bil qalb wa amalun bil jawari shi imani faɗa ne da harshe sannan aiki ne ƙuduri ne da zuciya sannan aiki ne da sauran gabbai domin a aƙidar ahalus sunna wal jama'a aiki yana kunshe a cikin imani duk wanda yi kalima ta la ilaha illallah in dai baya aikata abin da wannan kalima ta kunsa na ibadu sallah azumi zakka da'a ga mahaifa sadar da zumunta da sauransu to kalimar shahada da ya furta ba za ta amfane shi ba a gobe kiyama kuma sunansa kafin sabani ga murji'a su murji'a suka ce in dai mutum ya yi kalima ta la ilaha illallah to sunan shi musulmi duk wani shashanci da zai yi a rayuwarsa ba zai cutar da imanin shi in ya mutu dan aljanna ne kuma duk wani aiki da zai aikata na ibada ba zai dada masa imani ba su suka ce imani wani abu ne wanda Allah yake sakawa a cikin zuciyar bawa aiki na ibada baya ƙara shi sabon Allah kuma baya rage shi suka ce da imaninka da na abubakar da na jibrilu duk ɗaya ne da na annabawa da manzanni baya da bambanci don haka za ka samu waɗanda suka rudu musamman a irin ƙasashen turai sai ka ji mutum ya ce maka wai shi ai musulmi ne abar wa umman wai uwan shi da uban shi ma da kakan shi ma duk musulmi ne kuma shi baya sallah baya azumi to haka suke da'awar cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah duk aikin saban da ya aikata ba zai hana shi shiga aljanna baya sallah baya azumi wai amma musulmi to wannan aqida ce ta murji'a su sun fitar da aiki daga cikin imani cewa imani daban aiki daban an gane ko imani daban aiki daban don haka suka ce ayyuka na ibada ba sa ƙara imani ayyuka na sako ba sa rage imani yanda Allah ya saka shi kawai haka yake a cikin zuciyar mutum su ne kawai abin da ake bukata ka ce la ilaha illallah shikenan ka zama musulmi to ahlus sunna wal jama'a suka ce a a aiki yana da kunshi a cikin imani ma'ana duk wanda ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah shi ba za ta gaskata ba sai ya dukufa akan yin aiki da abin da ta kunsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce yayi umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam yace an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun shaida babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah sannan sun tabbatar da cewa ni manzo ne na ubangiji subhanahu wata'ala sai ce wa yuqimu salata kuma su tsaye da sallah wa yu'tu zakata su bayar da zakka kaga inda suka yi kalimar shahada ba su tsaye da sallah ba su bayar da zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai daina yakar su ba an gane ku dan haka can Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabila in sun tuba sun daina kafirci sun yi kalima ta shahada sun tsaye da sallah sun bayar da zakka ubangiji ta'ala ya ce ku fita daga sha'aninsu sun zama yan uwan ta ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din to dan haka kenan anan abin da muke so mu gane aqidar ahlus sunna wal jamaa idan aka ce mana menene imani sai mu ce imani fada ne da aiki fadan nan ta kasu kashi biyu akwai faɗa ta harshe kenan mutum ya yi kalimar shahada da harshensa sannan faɗa ta biyu faɗa ta zuciya zuciyarsa ta yadda ta amince da wannan kalima ɗari saman dari babu wani kokonto daidai da musu ƙara zarra a zuciyarsa game da wannan kalima da ya furta sannan aikin shi ma kuma ya kasu kashi biyu akwai aiki na zuciya menene aiki na zuciya shine tsarkake wannan kalima ya zamanto duk abin da zaka aikata na ibada to zaka yi ne dan Allah dan neman sakamakon shi a gobe kiyama ka so wannan kalima sama da duk wani abin da kake so sannan ka zamanto raƙumi da akala game da abin da wannan kalima ta kunsa ta hukunta sannan kuma aiki na harshe da sauran gabbai kenan harshen ka ya zamanto yana aikata abin da kalimar ta kunsa shine karanta alkur'ani tasbihi da hailala da hamdala da takbir da wato shine karatun alkur'ani da sauransu ma'ana duk abin da baya kasancewa sai ta hanyar harshe sannan sauran gabbai shine kamar tsayuwa a cikin sallah kamar misali ruku'u kamar sujada da sauransu kamar misali azumi yadda mutum zai kame bakinsa game da ci da sha kuma ya kare gabansa tun daga hudowa alfijir har zuwa fadawa rana wannan duka ayyuka ne waɗanda suke na gaba in ku za ka yi dalla dalla sai ka ce al'imanu qaulun bil lisan imani faɗa ne da harshe wa atiqadun bil qalb ko ka ce wa atiqadun bil janan wato kuduri ne da zuciya sai ka ce wa amalun bil arkan kuma aiki ne da sauran gabbai to dan haka duk wanda ya yarda da wannan kalima idan girman kai ya hana shi ya furta wannan kalima to wannan gaskatawa da ya da zuciyarsa ba zai amfane shi ba a ranar kiyama mu koma sauta kamar yadda Allah ya faɗa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastaghfiru wanda kuma ya faɗa da harshensa amma yana kokwanton wannan kalima a zuciyarsa to shi ma ba za ta amfane shi ba a gobe kiyama iya amfanin da za ta masa shine anan rayuwarsa ta duniya ya tsara jininsa ya tsara dukiyarsa ba za a taba shi ba domin ya yi kalmar shahada ya nuna cewa shi musulmi ne shi ne ake kira munafiki saboda shi munafiki ya yi kalmar shahada ya bayyana musulunci akan halishi amma a zuciyarsa ya ɓoye kafirci shi ne allah ya karyatar da su game da imaninsu da suka ce sun yi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ubangiji ta'ala ya ce daga cikin mutane akwai wanda ke faɗa cewa na yi imani da Allah na yi imani da yinin ƙarshe shine alkiyama ubangiji ta'ala ya ce wa mahun bi mu'mini alhali ko ba mu'minai bane ba kaga sun ce sun yi imani Allah ya karyatar da imanin sai ce ba mu'minai bane yukhadi'una Allah wal ladina amanu kawai suna nihin yaudarar Allah ne da waɗanda suka yi imani su nuna cewa wai su musulmi ne ubangiji ta'ala ce wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara face kawunan su wa ma yashuruna ba su yi sanin cewa wato hukumar yaudara za ta dawo kansu a nan duniya da makomarsu lahira haka can ubangiji ta'ala ya ce ya kulu na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun haka kuma ya fada ya kulu na bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim haka ya kuma fada idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ubangiji ta'ala na shaidawa na tabbatarwa lalle munafikai makaryata ne game da kalmar shahada da suka yi sun faɗa ne da harshe amma zuciyarsu ba ta yadda ba da wannan kalma to shine kenan anan malam ya faɗa sannan kuma kenan in mutum ya faɗi wannan kalma da harshensa ya yarda da ita da zuciyarsa to ba zai zama musulmi dole sai ya zamanto yana aikata abin da ita wannan kalma ta kunsa dole sai mutum ya aikata duk abin da kalmar ta kunsa na ayyuka na ibada to shi ne a nan wato malam ya ce ilan kai sani wato bi annad dina wato shi musulunci ko kuma shi imani kaunin wa amal malam ya ce faɗa ce ta zuciya da harshe wa amalu kuma aiki ne na zuciya da harshe da sauran gabbai wato sai ya ce fahafarhu malam ya ce ka kiyaye shi wa faham ma alaihi zashtamar malam ya ce kuma ka yi ƙoƙarin fahimtar abinda wato ya kunsa gaba ɗaya ma'ana ma alaihi zashtamar abinda ya tattaru a kansa shine kamar yadda muka yi bayani da ya ce ilam kai sani bi annad dina wato shi imani kaulun faɗa ne wa amal wato da aiki sai ya ce fahafazu ka kiyaye wannan ko da wani zai tare kai ya maka tambaya menene imani sai ka ce al'imanu kaulun wa amal ko ka ce al'imanu kaulun bil lisani wa atiqadun bil qalbi wa amalun bil arkan in a yaren hausa zaka faɗa sai ka ce imani ai faɗa ne da aiki in ka ce la ilaha illallah dole sai ka aikata abin da la ilaha illallah ta kunsa kana sallah kana azumi kana zakka kana da'a ga mahaifa kana sadar da zumunta kana kyautata makwabtaka da sauran duk abin da musulunci ya karanta ko ka ce shi imani faɗa ne da harshe kuduri ne da zuciya kuma aiki ne da gabbai shine malam yace fa hafazu ka kiyaye wannan wafham malam yace ka yi kokarin fahimtar ma alaihi zashtamal abinda shi wato imanin ya kunsa kenan duk abin da ya kunsa ka yi kokarin fahimtarsa sai malam ya ce ka faka ma kada kala hur rasulu ya ce ai ya wadace ka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma'ana ya ba da amsa kai mai neman gaskiya malam ya ce ka faka ya wadace ka ma kada kala hur rasulu wato abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa idh ja'ahu yas'aluhu jibril lokacin da jibril ya zo yana masa tambaya game da martabobin addini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa bayani ɗaya bayan ɗaya shine malam yace alama ratibin salatin fassala wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fassalahu wato yayi bayani daki daki game da musulunci game da addini alamar ratibin salasin abu samar ta rubi guda uku shi ne ya ce alamar ratibin salasin fassara wato akan martabobi guda uku fassalahu mazan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya yi bayani daki-daki game da wato addini hakikaninsa ke sai ce ja'at ala jami'ihi mushtamila wato ja'at mustamila ala jami'ihi ma'ana waɗannan martabobi guda uku gaba ɗaya sun zo suna tattara ala jami'ihi ga addini gaba ɗaya ma'ana waɗannan martabobi guda uku su ne suka kunshi addini gaba ɗayansa farko shine ya ce al'islam wato musulunci martaba ta farko kenan wal iman sannan martaba ta biyu shine imani wal ihsan sannan kuma kyautatawa an gane ko kaga in aka ce ita martaba daga ƙasa ne ake hawa ɗayan bayan ɗaya ana yin sama kamar yadda in aka ce darajat daga ƙasa ne ake hawa ake sama amma in aka ce darakat daga sama ne ake yin ƙasa kamar yadda ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar to don haka anan da ya ce alama ratibin salatin akan martabobi guda uku fassalahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rabi bayani daki daki game da hakikanin addini shine yace ja'at wato waɗannan martabobi guda uku sun zo mushtamilatan a haɗe ala jami'ihi akan gaba ɗayan addini ma'ana duk wani abin da addini ya kunsa to waɗannan martabobi guda uku yana cikin su shine yace al-islam martaba ta farko kenan musulunci ita ce martaba ta farko wal iman martaba ta biyu shine imani wal ihsan sannan martaba ta uku shine wato al ihsan kaga idan ka koma a wannan hadisi farko mi jibrilu alaihi salam ya tambaya musulunci ya tambaya fa akbirni an al islam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wata hujjar baita in istafata ilayhi sabila sannan ya masa tambaya game da martaba ta biyu fa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi sannan ya masa martaba ya tambaya martaba ta uku al ihsan yace anta abudallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara to shine anan malam ya jiro su al islam wal iman wal ihsan sai yace wal kullu kowane ɗaya daga cikinsu mabaniyun ala arkani ya ce an gina shi akan wasu ginshikai da shi musuluncin da shi imanin da shi ihsanin kowanne yana da ginshikai idan aka ce ginshiki shine abinda ba abinda wani abu ba zai tabbata ba dole sai da shi yanzu misali rumfa idan za a yi rumfa haka kawai za a kawo zana a daga dole sai an mata ginshikai su ne tiraku waɗanda za su rike ta wanda za ta tabbata a kansu to haka wannan musulunci wato tamkar wata rumfa ce yana da ginshikai ginshikan da ba zai tabbata ba dole sai da su to haka shi ma imani yana da ginshikai nashi haka shi ma ihsan yana da ginshike nashi shine yace wal kullu kowane ɗaya daga cikin martabobin nan guda uku kenan da shi musuluncin da shi imani da ihsan din ya ce mabaniyun ala arkani an gina shi ne akan wasu ginshikai shi ne sai malam ya ce faƙada a tal islamu wato tabbas wato shi musulunci ya zo mabaniyan wato abin ginawa ala hamsin wato akan wasu ginshikai guda biyar tuntanin anan malam ya bayyana mana adadin ginshikan musulunci biyar ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa buniyar islamu ala khams shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah zuwa ƙarshen hadisi shine a nan ya ce faƙada atal islamu tabbas wato musulunci ya zo mabniyan abin ginawa ala kamsin akan ginshikai guda biyar sai ya ce fa haƙƙiƙ malam ya ce ka haƙiƙance su ka tabbatar da su wadiri kuma ka sani maƙadun ƙila wato abin da aka ciro na nasi na alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da waɗannan ginshikai waɗannan ginshikai na musulunci abubuwa ne wanda kowane musulmi ya zama wajibi a kan shi wato ya san ginshikan musulunci nawa ne kuma ya zamantu zai iya zano su idan aka tambaye ka ginshikan musulunci nawa ne ya ce biyar ne farko kalimar shahada tsaye da sallah bayar da zakka azumin ramadan hajji ga wanda yake da iko abu ne wanda yake mai sauki kalimar shahada tsaye da sallah bayar da zakka azumin ramadan hajji ga wanda yake da hali shi ne ya ce fa haƙƙi malam ya ce haƙiƙance su ma'ana ka tabbatar da su wadiri malam ya ce kuma ka yi sanin ma nukila wato abin da aka ciro kenan na bayani game da waɗannan ginshikan musulunci guda biyar kowane ɗaya ka yi ƙoƙari ka hakikance shi ka san da shi sai ya ce awwaluha kamar yadda wani malami ne ake tambayar shi ginshikan musulunci nawa ne sai yake zanowa ya ce da tauzi da huta da agalami da gafaka wai da korami farko ya ce tarzi abu na farko na biyu sai ya ce huta na uku shine agadami na hudu shine gafaka ma'ana gidan da ake sa alkur'ani wannan jikar na biyar wai shine korami gidan alkalami to shine anan ya ce wato awwaluha wato ginshiki na awwaluha rukunul asasul a'zam malam yace farkonta wato farkon ginshiki daga cikin waɗannan ginshikai guda biyar malam ya ce arrukunul asasul a'azam wato ginshiki wanda yake al'asas wanda shine gugu idan aka ce gugu wato shine fandasiyon kenan a hausa fandasiyon shine ake kira gugu shine ya ce awwalu harrukunul asas wato rukuni wanda yake na can karkashin ƙasa al'azam wanda shine mafi girma wa hawa siradul aqwam mustaqimul aqwam wanda kuma shine tafarki al mustaqim wanda yake leƙeƙe al'aƙawam wanda yake mafi daidaita wanda babu karkata daidai da misƙalin zarra a cikin shi idan aka ce al'aƙawam wato shine al'adan mafi daidaita wanda babu karkata daidai da misƙalin zarra shine yace rukunin shahadatai malam yace shine ginshiki na wannan kalima ta shahada shaidawa guda biyu yace fasbut malam ya ce ka tabbata akan wannan ma'ana ka san shi ka tabbata akan shi wa tasim malam ya ce kai ruko bil urwatil wuthqa wato da igiya ko ka ce bil urwa wato shine da igiya al wuthqa wadda take mai karfi mai kwari allati la tanfasim wadda ba ta katsewa al wuthqa mafi kwari allati la tanfasim wadda ba ta katsewa ita ce kalmar shahada a nan malam ya nuna mana cewa wannan ginshiki na farko shine sama da duk wasu ginshikai da musulunci ginshiki na kalimar shahada kasancewar menene yake nuna mana cewa shine ginshikin da ya fi kowane ginshiki saboda wato shine farkon abin da manzannin Allah subhanahu ta'ala suke kira zuwa gare shi kalimar shahada duk manzan da ya zo iya abin da yake kira wato shine ta Allah a cikin ibada kuma kasancewar mutum baya zama musulmi dole sai ta hanyar wannan kalima kuma baya fita daga cikin musulunci sai da abin da ya warware wannan kalima don haka kuma kasancewar duk abin da bawa zai aikata ba tare da wannan kalima ba ubangiji subhanahu wata'ala wato ba zai karba ba inda mutum zai shekarar dubu yana bautar Allah matukar wato bai furta wannan kalima ba Allah ba zai karɓi wannan ibada ta shi ba to don haka wannan ginshiki ya fi kowane ginshiki girma shi ne ginshiki na kalimar shahada ashhadu an la ilaha illallah shi ne kace ina shaidawa ina tabbatarwa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa ina tabbatarwa lalle annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam rasulullah manzo ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya aiko shi zuwa duniya har zuwa kiyama ita shahada ta farko da kace ashhadu an la ilaha illallah ta hanyar nan kake sanin wane ne abun bautar ka kuma menene yake so menene yake ki an gane ko gaba ta farko kenan da kace ashhadu an la ilaha illallah wannan kalima ita ce za ta nuna maka wane ne abun bautarka kuma menene yake so menene baya so gaba ta biyu da kace ashhadu anna muhammadar rasulullah ta hanyar wannan gaba zaka san yaya zaka bauta ma wannan ubangiji naka kuma ta wace hanya ce zaka bi ka sadu zuwa gare shi ka kwashe lafiya an gane ko kaga idan muka ce ashhadu an la ilaha illallah kenan mun san wane ne abun bautar mu shine Allah da ya halicce mu wanda yake azurta mu wanda yake ba mu iskar da za mu shaƙa wanda in lokacinmu ya kai shine zai karɓi rayuwarmu kuma shine wanda zai rayar da mu bayan mutuwa kuma shine zai sa kauta ma kowa da irin abin da ya shuka a gobe kiyama ta hanyar wannan kalima ashhadu an la ilaha illallah bawa yake sanin wane ne ubangijin shi kuma menene ya cancanta ma'ana ne yake so menene bayan kenan kuma ta hanyar ashhadu anna muhammadar rasulullah bawa zai sani yaya za a yi ya bauta ma abun bautar shi shine ubangiji subhanahu wata'ala dan haka Allah ya turo mana manzo takanas domin ya koya mana yadda zamu bauta ma ubangiji mu to dan haka malam yace wa huwa wa huwa yace awwalu harrukun al-asasul azam yace farkon ta wato farkon rukuni daga cikin waɗannan rukunai guda biyar yace ar-rukunul asas rukuni wanda yake al'asas wanda shine ginshiki ko ka ce shine hugu al'azam wanda yake mafi girma wa hawa siradu shine tafarki al-mustaqim miƙaƙƙe al'aƙwam wanda yake mafi daidaita yace rukunin shahadatai ne rukuni wanda yake na shaidawa guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai malam yace fasbut malam ya ce ya kai bawa ka tabbata akan wannan kalima saboda duk wanda ya tabbata a kanta har zuwa mutuwa shine zai dace da gidan aljanna a gobe kiyama kuma shine zai samu tsira game da gidan wuta kenan fasbut malam yace ka tabbata akan wannan tafarki wanda yake madaidaici wa atasim malam yace kai ruko bil qurwa wato da igiya alwusuka wadda take mafi kwari alwusuka wato ismu tafdil ne lil muannas idan namiji ne sai ka ce ausak ma'ana mafi amincewa alwusuka mafi amincewa mace kenan shine yace bil qurwati alwusuka kai ruko da igiya wadda take mafi kwari allati la tanfasim wadda ba ta katsewa shine wato kalmar shahada kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam yusama laha wallahu samiun alim sai yace wa saniyan wato ginshiki na biyu malam yace iqamatu salati wato tsayi da sallah sai da sallah shine ya fi komai girma a wajen Allah bayan kalimar shahada babu abin da Allah ya fi so ya fi kauna wato sama da sallah bayan kalima ta shahada kamar yadda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mi Allah ya fi so ya fi kauna daga cikin ayyuka gaba ɗaya ce a salatu ala waqtiha yin sallah a lokacinta shine abin da Allah ya fi so ya fi kauna yana daga cikin abin da ke nuna mana girman sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya aiko shi a matsayin annabi ne manzo ne sai da aka kwashe shekara goma sha uku a birnin makka manzon Allah yana kira zuwa kalmar shahada a baƙiya abin da yake faɗa ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku jama'a ku ce la ilaha illallah ku rabauta da gidan aljanna a gobe kiyama haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa iya abin da yake nema mutane su faɗi kalma ta la ilaha illallah sai da aka shekara goma kafin a yi hijira da shekara uku sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya turo manzo na musamman ya ɗauke shi daga nan masallacin harami na makka aka je masallacin kudus daga masallacin kudus aka yi sama da shi aka tafi da shi saman bakwai ya gana da ubangijin shi sannan allah ya masa tsarabar ita wannan ibada mai girma shi da al'ummarsa kaga kenan duk a cikin ginshikan musulunci guda biyar bayan kalmar shahada ginshiki na biyu wanda ya biyo baya shine sallah to wannan sallah yana daga cikin abin da ke nuna mana ita ce ibadar da tafi kowace ibada a wajen Allah farko malamai suka ce wato sallah ta fifici sauran ibadu ta hanyar wuri da zamani wuri da zamani yanzu misali duk wasu ayyuka na ibada idan ka ɗauki azumi da zakka da hajji gaba ɗayansu an farlanta su ne a duran ƙasa jibril alaihi salam aka turo shi ta kanasi isar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakon cewa daga yau an farlanta muku azumi an farlanta muku zakka an farlanta muku hajji da sauran ibadu to amma ita sallah da aka tashi farlanta mana manzo na musamman aka turo ya tafi da manzon saman bakwai wurin da wani bawa bai taba takawa ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ya turo aka tafi da shi ya gana da ubangijin shi babu tsani tsakanin shi da shi ubangiji ta'ala ya farlanta masa shi da al'ummarsa wannan ibada sannan mun kalla ta bangaren zamani in mun danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a karan kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani zamani wanda Allah yake bance shi da shi ya fifita shi sama da daren da aka yi Isra'i da Miraji da shi saboda an tafi da shi wurin da ba wanda ya taba zuwa daga cikin halittu to dan haka malamai suka ce sallah ta fifici sauran ibadu ta hanyar wuri da zamani sannan kuma bugo da ƙari abin da yake nuna mana sallah ta fi komai a farko da Allah zai farlanta ma wannan al'umma da manzanta wannan ibada ubangiji ta'ala ya farlanta mana sallah hamsin a tsawon yini da dare farko Allah ya ce je ka kai da al'ummar ka na farlanta muku sallah hamsin a tsawon yini da dare maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan hanyar dawowarsa ya haɗu da annabi Musa annabi Musa ya ce masa a mi ubangijin kai maka kyauta kai da al'ummar ka maza Allah ya nuna masa sallah hamsin a tsawon yini da dare ya ce na goga da banu isra'il mutane na sun fi mutanen ka jimiri ya ce koma a rage maka al'umma ka ba za ta iya ɗaukan nauyin sallah hamsin a tsawon yini da dare maza Allah ya koma ya roƙi alfarma wajen ubangijinsa ubangiji ta'ala ya sassauta ya dawo hallo annabi musa ya tambaye shi ya ce ya nuna masa ya nuna masa ya ce a ina baka shawarar ka koma dai a ƙara ragewa maza Allah ya koma aka sake ragewa ya dawo ya nuna ma annabi musa annabi musa ya ce koma dai a sake ragewa ya koma aka rage sai da ta dawo biyar a tsawon yini da dare ubangiji ta'ala ya ce ba a canza faɗa a guna je ka sallah biyar ce kai da al'ummarka a tsawon yini da dare amma a guna a matsayin hamsin take a matsayin hamsin take don haka ita wannan ta sha bamban na cewa duk wani aiki ɗaya za a limka shi goma a ita kowace a matsayin hamsin take saboda a farko sallah hamsin aka farlanta shi da malamai suka ce to a nan ku tsaya ku lura da cewa ga yafa saboda sanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma sallah da yadda take da kima da daraja a gunsa farko sai da ya farlanta mana sallah hamsin da manzon Allah ya nemi a sassauta ne aka sassauta aka dawo da ita sallah biyar sannan kuma yana daga cikin abin da ke nuna mahimmancinta a ranar kiyama farkon abin da za a bincika daga cikin ayyukan bawa wato ita ce sallah in an samu sallah ta cika to sauran ayyukansa ba a bincikawa sai a bar shi ya wuce to amma in an samu sallah ta tawaya to duk abin da ya aikata gaba ɗaya sai an bincika sai an masa hisabi sai an bincika kaga yanzu misali kana shaye da mota idan jandarar ya tseda ka farkon abin da zai tambaya takardar da take ba da izinin tukin mota saboda ita tafi komai muhimmanci sai in an same ta za a tambayi ina su wata kafigiris su wata asirans da wasu binyata da sauransu farko abin da za a tambaya ita ce farni in an same ta wannan duka sauran abin da ya wuce ana iya kau da kai amma idan ba a same ta ba duk sauran takardun nan ba za su yi amfani ba to don haka sallah ta fi komai mahimmanci maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce farkon abin da za a ma bawa hisabi daga cikin ayyukan shi a ranar kiyama ita ce sallah manzo Allah ya ce in an samu sallah ta cika to sauran ayyukansa gaba ɗaya za a karɓa ba sai an bincika amma in aka samu sallah bata cika ba to gaba ɗayan ayyukansa za a mayar masa ba za a karɓa ba fal iyazu billahi dan haka sallah ita ce tafi komai muhimmanci ita ce ya dace mumini ya tsaya ya kiyaye kuma in farilla bata cika ba to da nafilfili ake cikewa a ranar kiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa don haka kar mutum ya wadatu da farilla ka yi ƙoƙarin biyo baya da nafilfili domin farillan nan in ba ta cika ba da wannan nafila za a cike ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shine malam yace wa saniyan ginshiki na biyu iqamatu salati wato tsaye da sallah in aka ce tsaye da sallah farko shine zawwa da wato rukunnanta da farillanta da sunnoninta da mustahabbanta kuma da yinta a lokacinta shine tsaye da sallah domin duk wanda yake fitar da sallah daga lokacinta to wannan baya cikin masu tsaye da sallah sun ce wa salisan malam yace ginshiki na uku ta'adiyatu zakati malam yace bayar da zakka ga waɗanda suka cancanci a basu an gane ko bayan sallah babu wani abu wanda ya fi muhimmanci wato daga cikin wato a cikin musulunci sama da zakka saboda ita zakka wato amfaninta amfani ne mai ƙetare kan mai dukiya ya isa ga sauran jama'a don haka ubangiji subhanahu wata'ala don ya nuna mana mahimmancin zakka a cikin alkur'ani duk inda ya ce a tsaye da sallah sai ya ce a bayar da zakka kamar yadda wasu daga cikin magabata malamai suka ce a cikin alkur'ani sai da aka samu gu 82 duk inda allah ya ce a tsaye da sallah sai ya ce a bayar da zakka a tsaye da sallah sai ya ce a bayar da zakka wannan yana nuna mahimmancin zakka don haka abubakar allah ya kara masa yadda lokacin da ya zama khalifa na manzon allah sallallahu alaihi wasallam da aka samu wasu suka fito suka ce ai su daga yau sun daina bayar da zakka su a iya zatansu zakka dama manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana raye ne yake karba tun da ya koma zuwa ga ubangiji suka ce daga yau maganar wani ya zo ya tsaye ce mu ba da zakka ce ba suka ce ba za mu bada ba a lokacin nan abubakar allah ya kara masa yadda ya daura damara ta yaki ya sha daga ya ce wallahi duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka ya ce ɗaya zai yi ba zai yi ɗaya ba ya ce wallahi zan yake shi duk wanda ya ce sallah zai tsida ba zai bayar da zakka ba ya ce wallahi zan yake shi kai a ƙarshe abubakar yake cewa wallahi lau mana uni a naƙan kanu yi addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama la qataltuhum ala manihi wa fi riwayatin iqala yace wallahi inda a ce za su zo da raƙumma na zakka suki zawwa da dabaibayi na ɗarmi raƙumma yace a rashin zawwa da dabaibayi sai na yaki mutum wai ka zo da raƙumin amma dabaibayin da za a ɗaure shi ne baka zo bai ce wallahi sai na yake shi wannan yana nuna jarumta ta abubakar Allah ya kara masa yadda to a lokacin nan umar sai ya ringa jan daga da abubakar ya ce yaya za ka yaƙi mutanen da sun yi kalimar shahada bayan mutane sun ce la ilaha illallah kuma ka yaƙe su don sun hana zakka zan Allah ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam shi kuma abubakar sai kafa hujja da kiyasi ya ce sallah da zakka ubangiji ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani duk inda allah ya ce a tsaye da sallah sai ce a bayar da zakka ya ce don haka yau duk wanda ya tsaye da sallah ya hana zakka ya ce zan yaƙe shi to abubakar ya yi niyya shi kuma umar sai yake taka masa burki domin shi ne firaminista ke shi a ƙarshe sai Allah ya yalwata zuciyar Umar sai ya gane cewa abinda Abubakar yake nihi gaskiya ce kasantacciya daga wajen Ubangiji Allah ya fada ya yalwata zuciyar shi ya gane cewa abinda Abubakar ya sa gaba gaskiya ce sai ya mara masa baya Abubakar ya yaki waɗannan waɗanda suka hana sarka suka dawo suke badawa to sai ga hadisi a wajen Ibn Umar wannan hadisi wanda shi Abubakar bai san da shi ba kuma shi ma Umar bai san da shi ba inda umar ya san da wannan hadisi to ba zai yi jayayya da abubakar akan wani al'amari da ya saka ba inda abubakar ya san da wannan hadisi to ba zai kafa hujja da kiyasi ba tunda nassi ne a bayyane hadisin da yana cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata ya ce an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun yi kalimar shahada sai sun tsaye da sallah sai sun bayar da zakka kaga dan mutum ya yi kalimar shahada idan bai tsaye da sallah ba to jininsa ya halatta idan ya yi kalmar shahada ya tsaye da sallah in ya hana zakka jinin shi ya halatta to inda abubakar ya san da wannan hadisi ba zai kafa hujja ba zai kafa hujja da kiyasi ba kuma shi umar inda ya san da wannan hadisi ba zai jayayya da abubakar shi iya abin da umar ya sani umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam kamar yadda hadisin yana cikin sahihu muslim to dan haka zakka tana da matukar muhimmanci bayan sallah babu wani abu wanda yake mafi girma a cikin musulunci sama da bayar da zakka wanda fawaidikin zakka sun wuce a lissafa sannan sai ya ce warrabi'u siyam ita zakka an farlanta ta ne a shekara ta biyu da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan bayan an koma Madina a shekara ta biyu ubangiji ta'ala ya farlanta mana zakka sai ya ce warrabi'u siyam wato ginshiki na hudu shine azumin Ramadan shi ma azumtar wata na Ramadan a shekara ta biyu ne aka farlanta shi kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat shine yace warabi'u siyam yace na hudun su wato as-siyam shine azumi shi ma azumi yana daga cikin abubuwan da Allah ya fi so ya fi kauna game da ibada a cikin dukkan ayyuka na ibada don haka abin da ke nuna mahimmancin azumi masu azumi kofa ta musamman Allah ya keɓance musu domin shiga aljanna a ranar kiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lil jannati samaniyatu abwa fiha babu yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'im manzo Allah yace aljanna tana da kofofi guda takwas a cikin kofofin takwas akwai wata kofa da ake kiranta rayyan manzo Allah ya ce ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa a gobe kiyama sai masu azumi kuma bugu da ƙari haka ubangiji ta'ala ya faɗa ya ce dukkan wani aiki na ɗan adam na yi alkawalin linka masa goma duk aiki kyakkyawa ɗaya na ibada in yi Allah ya yi alkawarin zai dinka shi goma ya ce illa siya sai dai azumi fa inna hudi ya ce azumi na wane wa ana aji zai biyi ni zan sakauta ma bawa da shi Allah kaɗai ya san sakamakon mai azumi kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙara faɗa mana cewa tuyin bakin mai azumi a wajen Allah ya fi almiski ƙarshe don haka azumi garkuwa ne tsakanin bawa da azabar Allah a ranar kiyama ko kuma ce garkuwa ne tsakanin shi da wuta yi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa babu bawa musulmi wanda zai azumci daidai da yini ɗaya saboda Allah face sai Allah ya nisanta tsakanin fuskarsa da wutar jahannama tafiyar shekara saba'in azumi ɗaya tak idan mutum ya yi Allah zai nisanta tsakanin fuskar shi da wuta tafiyar shekara saba'in to shine yace ginshiki na hudu asiyam shine azumi malam yace fasma yace ka saurari abin da ake faɗa maka wata bi kuma ka bi sau da kafa sai yace wal khamisul hajju wato ginshiki na biyar malam yace alhajju shine wato nufatar ɗaki na ubangiji subhanahu wata'ala domin ziyararsa ma'ana ka je ka jici ɗakin ubangiji subhanahu wata'ala alaman yastafi malam ya ce ga wanda yake da iko domin ita hajji ibada ce wadda take maliya badaniya dole sai da dukiya ko da kana da karfin jiki dole sai da dukiya domin istida'a a nan abin da ake nihi abubuwa ne guda uku farko ya zamanto mutum yana cikin ƙoshin lafiya abu na biyu yana da guzurin da zai wadace shi zuwa da zawa abu na uku ya kasance hanyar da za ta kai shi zuwa da dawowa ya zamanto hanya ce amintacciya babu abin da zai taba lafiyarsa babu abin da zai taba dukiyarsa babu abin da zai taba mutuncinsa idan mace ce ce ginshikin ya karu wannan sharadin ya karu shine samun wato shine dan uwa muharrami ko kuma mijinta wanda zai abuce ta zuwa da zarwa kenan shine anan yace wal kamisul hajju ginshiki na biyar alhajju ita ce hajji alaman yastafi malam yace ga wanda yake da hali ma'ana wanda yake da iko to hajji ta zama wajibi a kansa sai ce fatilka kamsatun malam ya ce waɗannan da na zano maka su ne ginshiƙan musulunci guda biyar an gane ko wanda ba su da na shida kenan musulunci wannan kalmar shahada sannan tsaye da sallah azumi wannan zakka azumi sannan hajji nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك